أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du dan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu ta'ala. cikin hikimarsa da ikonsa da kaddarawarsa ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da takwas ga watan jimadin al'ula watan biyar a cikin jerin girwatannin musulunci yau shekarar hijira 1445 daidai da 22 ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goji da ke wannan unguwa tamu mai albarka ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana a haɓa'ul musallin na babban malami al'allama a sheik alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan yini kuma da lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu da ya gabata malin ya kawo mana kusakuran da ake samu wajen tada ikama da kuma abin da ya shafi kiran sallah Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan darasi yau za mu tashi aqta'uhum alqawliya inda alqiyam wal qira'a a shafin littafi na 48 wannan kuma shine darasin mu na 25 a littafin insha Allah darasin mu na 25 kenan akhta'uhum kusakuran da wa'ansu daga cikin masallata suke samu alƙauliya kusakurai da baki yake furta su daga ƙaulu ne inda alƙiyam a yayin tsayuwa sallah wal qira'a a yayin yin kuma karatu a cikin sallah akwai kusakurai da ake samu da yawa daga wa'ansu daga cikin masallata kusakuran suna bayuwa a lokacin da za a tsaya ko kuma lokacin da za a fara karatu a cikin sallah na ɗaya daga cikin kusakurai alƙauliya in ji malam shi ne a talafuzubin niyya furta niyya wannan kuskure ne kauli mutum ya zo ya ce na waitu salatul magharibi yomin arbi'a salasu raka'atin fi masjidu daru goji fantami a wannan ka ba kanka wahala ana fahimta babu furtaniya a gidan sunna babu dukkan malamai sun ittifaki niyya mahallin ta zuciya a zuciya ake yin niyya suna kafa dalili da faɗin Allah ta'ala da yake faɗa a cikin alkur'ani game da sha'anin alwala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ai iza arattumul qiyam iza arattumul qiyam daga nan niyya ta faru a cikin alwala ke idan zuciyarku ta kudire yin alwala kaga sai aka ce fagsilu wujuhakum ita niyya ba furta ta ake yi ba to daga cikin kusakwari ijmalan akwai furta niyya malike cewa wal jahru bin niyya qat'u bayyana niyya ijmalan kuskure ne mutum ya bayyana niyya har wani ya ji a kusa da shi kuskure ya ce wa bidi'a kuma bidi'a ne ba muntashira wanda ta yaɗu da yawa a cikin mutane mutalaffudun biha min afwahi sawadun almusallin al'arab ya ce wannan kusakwarai na furtaniya iya bayuwa daga bakunan jama'a da yawa da yawa daga cikin masallata ana samunsu suna buɗe baki wajen furta ne dunar tamiz ba tare da rarrabewa ba illa man salaka tariqil mustafa sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake bin hanya irin hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne al mustafa zababbe zababban zababbu cikin annabawan Allah sallallahu alaihi wasallam wa taba'a hadihi da komai bi shirirwarsa kaman anan mala yake cewa dukkan wanda yake addini da ilimi to shi ne kaɗai za ka ji baya ƙoƙarin furtaniya a cikin al'amarinsa amma wanda yake addini ba da ilimi ba kamar ra'aitan nas to a galibi ya iya tsantsar kansa a wannan kuskure kuma ya ce illa man salaka tsarikin mustafa sai dai mutumin da yake bin hanya irin hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar karatu da koyarwa hanyar ilimi da ilmantar hanyar yin abu da hujja a cikin addini domin ƙwar'ani yana cewa da mu ƙul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen ya rasulullah ka ce da su hadhihi sabili wannan ita ce hanyata ita ce tafarki na ad'u ila Allah wanda nake kira zuwa ga Allah akanta ala basiratin ana ni din nan inji manzon Allah yake cewa akan hujja nake kira duk abin da na faɗa akwai dalili haka nan wa mani taba'ani duk wanda yake bi na to shi ma baya abu sai da dalili to a ce duk ahlus sunna yana da kyau a ce duk abin da zaka yi addini akwai dalili ka kafa hujja da dalilin yinka wannan ko al'umma sun karba ko ba su karba ba kai ka fita abun Allah ana fahimta malike cewa wal jaharu wattaharikul lisan da bayyanawa da motsa harshe sirran binniya wanda yake bayuwa wajen furtaniya cikin suru na faɗa muku suru shine magana da za ka yi wani ya ji shine suru a yi za ka yi magana amma wani zai iya jinka ko ku koma gefe da wani kuna tattaunawa da shi to abinda kuke da shi matuƙar ba cikin mutane ba ne suru ne ana fahimta? to furtawa da kuma motsa harshe yayin furtaniya a la yajibu hakan ba wajibi bane yajiba wala yastahabbu bima ba ma mustahabi bane bittifaq bittifaqi ulama'il muslimin yace da ittifaqin malaman musulunci furtaniya da wani zai ci ba kai zaka ji yadda kanka ba to ya ce ba wajibi ba ne ba musahabi ba ne abun ittifaƙin gamayyar malamai a gidan musulunci sun ce furtaniya ba wajibi ba musahabi ba ne bal inna fa'ilahu mubtadi'u mal yace mai aikata furtaniya to iya aikata bid'a ne ko kace dan bid'a ne mukhalaf li shar'a wanda ya saba wa shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ويستحق التعذير بعد البيان له والإصرار منه على فعلها سيما ليتي يا تنتنتا أمي أقوبة أمي تهزيري أما يتي بعد البيان bayan an masa bayani bayan ilimi ya zo masa idan an karantar da shi ya iya daina ya ci gaba da furtaniya ya ci gaba da aikinsa na furci ganiya to malaiti yastahaqqu ta'zir ya cancanci a gidan musulunci a shari'ar musulunci a kama shi a horar da shi wala siyama iza azaman yusallima yace musamman ma idan zai cutar da wanda yake sallah a kusa da shi ana fahimta wani idan yayi wannan furucin to sai ya cutar da na kusa da shi furucinsa zai iya cutar da na kusa da shi shine wala siyama iza azaman yusallima wa zahaba ila hadha alqawl ghayra wahidin min ulama'il muslimin malice wannan magana da yake fada to ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin malaman gidan musulunci sun tafi akan wannan magana ana fahimta qalbun qalbun al-qayyim al-jawziyya malan ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa kana sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan zai tashi zai yi sallah abinda ake ji harshen sai ki fara furtawa shine Allahu akbar wannan kalma ita ce farko da duk mai jin sautin ma'aikin Allah cikin sallah ita yake fara shi kaga da niyya da du'awul istifta duk abu yake da a'udhu billahi da basmala abun wanda suka ce za a yi to duk abu yake wannan ittifaqi ne jama'irul muslimi ana ganewa malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tahi zai sallah kabbara kadai ake ji Allahu akbar shine abin da yake fitowa wani ya ji daga bakinsa kun ga shi furtani ya bahi da muhalli kenan da a ce sunna ce to da za a ji ma'aikin Allah iya furtaniya duk da sahabbai sun rawaito wannan sun ce ai manzon Allah idan zai tayi zai sallah zai ce nawaitu salatun maghribi salasu raka'atin fi yawmil arbi'a Allahu akbar misali to da za a ji wannan to ba ɗaya daga cikin sahabbai da ya ji wannan abinda malam yace ma'aikin Allah farkon lafazinsa a cikin sallah shine Allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablaha ba za a ji furcinsa da wani abu ba kafin cewa Allah akbar wala yalfuzu bin niyya albatta albatta shine kwata kwata ba a taba jima'in Allah ya furta niyya ba tunda ake ana ganewa ba ni nake fara ba malam ni makarantawa nake a to ai naga kun kuna kallo na ni makarantawa nake ba ni nake fara ba ana ganewa wala yalfizu bin niyya albatta Uh, wala kala usalli lillahi salata kaza ba a taba ji manzon Allah ya ce ba usalli lillah zan yi sallah saboda Allah salatu kaza kaman kace sallan azhar ko sallan la'asar an gane ko kaza din sai ka ambaci sunan sallah to ba a taba ji ma'aikin Allah ya furta wannan yace usalli lillahi salatu kaza mustaqbilul qibla ina mai fuskantar alƙibla arba'u raka'atin kuma raka'a hudu imaman ni liman ne aw ma'muman ni mamu ne to ba taba jin manzon Allah ya faɗa wannan ana gane ko wala qala ada wala qada manzon Allah ba aje ya ce wannan sallar ce yanzu ba ce tace ada kuma ba aje ya ce wannan sallar qada'i ce a ramuwa ce duk ba taba jin wannan wala fardul waqti ko a ce wannan ita ce farillar wannan lokacin ba a ji wannan wa hadhihi ashra bid'un wannan bid'o'i ne guda goma ijmala lam yanqul anhu ahadun qattu bi isnadin sahihin wala da'i ba a samu daya daga cikin masu nakalto hadisai ba ya nakalto wannan magana bi isnadin da isnadi sahihi kuma da ihi ba taba ji ba wala musnad wala mursal magana ba ta da jingine ba ta da isnadi hakanan koma a ce mursal ce ma'ana tabi'i ya ce manzon Allah ya faɗa a sami inqida'u sahabi ba samu ba ka lalle magana na ba ta da karfi ke lafzatan wahida ba taba jin lafazi kwaya ɗaya daga wannan minha albatta daga cikin abin da malai ya faɗa dinnan kwata kwata ba taba ji ba abin da aka taba ji daga wajen wani daga cikin sahabai ballanta na ma'aci an ji daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal wala an ahadin min min ashabihi sai ma dai ce baba manzan Allah ba an yi kasa kasa ba a taba jin wannan magana daga ɗaya daga cikin sahabai ba na furtaniya ko kama sunan sallah ko ran da za a yi sallah da abin da ya kamata a walas tahsanahu ahadun min at-tabi'in haka nan ba a samu ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce a abin da yana da kyau iya cikin abubuwa masu kyau ayi ba a samu ɗaya daga cikin tabi'ai ya kyau ya ce wannan abun ya kai ma matsayin mustahabi ba a samu wala la'imma al'arba'a haka nan waɗannan malamai guda hudu tun daga kan imamu abu hanifa shine nu'man bin sabit zuwa imamu malik bin anas zuwa imamu shafi'i ne muhammad bin idris zuwa kuma imamu ahmad bin hanbal wannan su ne guda hudu a su ne a imatul arba'a ce in ka ji a imatul arba'a to wadannan ake nufi to su ma ba ɗaya daga cikinsu wanda aka ce ya kyautata ko ya ce a yi ko ya inganta wannan maganu ba ana fahimta mali ce wannan magana dai faɗa kai man kana son ƙarin bayani ka je ka duba zadul ba'ad fi hadi khair libad littafi ibn laqim al-jawzi anan hima ya tato wannan muka ne yake faɗa ba samu ɗaya daga cikin al'immatul arba ya ce a furtaniya domin addini ce a cikin sallah ba sama to kaga duk wanda kaji iya furtaniya a cikin sallah to babu shakka sallar ba da ilimi ke ta kawai kamar aitan nasu ke ko ya ji ana yi ko ya gani ana yi amma zama a koya a gun malamai to ba za ka ji magana furtaniya a cikin ilimin su wa amma ma ya zahabu ilaihi ba'adu shafi'iyya amma malam ya ce akwai wani wata magana da aka ce an nakalto ta daga wa'ansu daga cikin mabiya mazhabar imamu shafi muhammad bin idris ke min talaffuz bin niyya wajen furta ita wannan niyya da ake magana a kanta wa yatahajjuna fi zalika suna kafa hujja cikin wannan bai kauli shafi'i da fadar shi imamu da maganar shi imamu shafi'i din wanda yake cewa la yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikrin la yadkhulu fiha fiha din damir ne uri da sala ba ɗaya da zai shiga cikin ta ita sallah kenan ya fara ta illa bi zikirin sai da ambato to wa'ansu wannan kalmar zikirin din ya suka dauka wai a bayyana wa yake kun san zikiri iya da ma'anoni da yawa hatta sallar juma'a ma ana ce mata zikiri ya ayyuhal ladina amanu iza nudiya li salatin min yawmil juma'a sai ce me fas'au ila bi ila zikrillah ay ila salatil juma'a akwai ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa ta mai zikri fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun ana fahimta to wa'ansu wannan kalmar da aka ce illa bi zikrin su kuma hiska fasara wai furtaniya wannan shine abin da ake nufi da zikirin to wannan mala ya ce fahimta ce kuskure ne ba haka yake ne fa huwa qat'un minhu wanda ya fahimci wannan yayi fahimta ta kuskure ba daidai bane qala an-nawawi imam an-nawawi ya habi da sharafin Allah ta'ala ya kara masa rahama wa qala ashabuna ko qala ashabuna idan yace ashabuna malaman mu ke malaman mu sun ce inji imam an-nawawi ghaludun hazal qawl wannan magana da ake jinginawa ga shafi'awa inji imamu shafi ya ce wannan magana ce kuskure ce magana ce mai cike da kuskure ne ghalat magana ce cakuɗaɗɗiya wadda ba mai ƙiƙiya ba ce shi ma kuma imamun nawayi ba shafi'e ne imamun nawayi a cikin matafiyarsa addini iya bin mazhabar imamun shafi'e ne ana fahimta yasa yake faɗar wannan magana domin shi ma ba shafi'e ne walaisa muradu shafi'i bin nutqi fi salati aba har shi imamu ne yake cewa wannan ba haka imamu shafi'i yake nufi ba furucin sa da yace illa bi zikirin to ba wai furtaniya yake nufi ba bal muraduhu at-takbir inji imamu nawawi yace abinda imamu shafi'i yake nufi la yadkhulu fiha ahadun illa bi zikirin ay la yadkhulu fiha ahadun illa bi takbir an gane to wannan haka imamun nawawi ya faɗa kuma ya isa ya faɗa ɗalibansa ne kuma iya ɗaya daga cikin jigogi wanda ake jingina su zuwa ga mazhabar imamu shafi wa qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawzi ya ci gaba da cewa wa inna ma gharra ba'd al-mutaakkirin bi qawli shafi yace wa an so daga cikin wanda suka zo wannan wanda suka zo daga baya su ne muta'akkirin wa'ansu daga cikin muta'akkirin gharra yace sun samu rudani sun samu rudu ana ganewa garra ba'dul muta'akkirin kaulu shafi'i wa'ansu daga cikin wanda suka zo daga baya su ne muta'akkirin sun sun samu kuskure da rudani a cikin maganar imamu shafi'i radiyallahu anhu ko rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya masa rahama tunda wannan kalmar ta radiyallahu anhu an ce sahabi yake faɗa an bayyana dago haka malamai suka ce radiyallahu anhu sahabi yake faɗa tabi'i zuwa kasa kuma rahimahullah an da an fahimta ko to wannan shi da abin da malamai suka ce a fi salati a cikin sallah innaha laysat qasiyam ita sallah ba kamar azumi bace wala yadkhulu fiha ahadun ila bi dhikri haka imamu shafi'i ce ita sallah ba kamar azumi bace ba mai shigarta sai da zikirin sai da kabbara yanzu idan mutum zai shiga azumi yayin kabbara kaji Allahu akbar madan yazo ai ba ai ba dai ba ba ai to abinda Imam Shafi yace illa bi zikir illa bi takbir ke wannan shine abinda duk malamai suke faɗa imamu shafi ya ce ba ɗaya da zai shiga cikin sallah sai da kabbara domin ita ba kamar azumi ba ce ana fahimta? illa bizkin fazanna anna zikir hiske zaton wannan zikirin da imamu shafi ya faɗa talaffuzu talaffuzul musalli bin niyya shine masallaci ya furta niyya wai haka suka fahimta wa inna ma arada shafi'i rahimahullah imamu shafi Allah ya masa rama manufarsa a wannan magana bi zikir ta kabiratul ihram abin da yake nufi da zikiri anan shine kabaran haram laysa illa wa laysa ba wani abin da yake nufi illa sai wannan to wa kaifa yaya yastahabbu yastahabbu shafi'i imamu shafi zai mustahabbantar da abu amran wani umarni lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati wanda manzon Allah bai aikata ya cikin sallah ba ta yaya zai a ce imamu shafi ya zo da wani abu har ya ce musahabi ne ko ya bashi wani matsayi a dini kuma wanzan Allah bai aikata wannan abun ba ya ce ai ba zai yi ba ba zai yi ba ijmal wahidan ko da guda ɗaya ne ba zai yi ba wala ahadan min khulafa wa ashabihi haka nan ba a samu ɗaya daga cikin khulafa kalibuhun annabi Muhammadu guda hudu na sallallahu alaihi wasallama haka nan ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai ba wanda ya zo da wannan magana wa hadha hadihum wa sayratihim kuma hanyar manzan Allah ita ce hanyarsu ita ce matafiyarsu ita ce shiryarsu fa in aujada lana ahadun harfan wahidan to malam ya malam ya ya zo da kalubale ke yace fa in aujada lana har in an samo zuwa gare mu ahadun harfan a samu ɗaya daga cikin mutane ya samu mana harafi kwaya ɗaya harfan da ya tsaya a nan ma yayi amma da yace wahidin taukidi ne harfan wahidan a samu wani harafi kwaya daya anhum daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kulafa ar-rasul ko sahabbai ana ganewa min yawa harfan wahidan anhum fi zalika wanda yazo cikin wannan al'amari na furcin ganiya yace qabballahu wa qabi wa qabillahu bitaslim wal qabul yace wallahi aka samu harafi ɗaya da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kulafa ar-rasul ko sahabbai wanda zo cikin wannan al'amari da mali yake faɗa ya ce wallahi ƙabballahu za mu karbe shi ƙabballahu bi taslimi wal qabul kuma za mu fuskanci wannan magana da karɓa da sallamawa ana ganewa in dai maganar mai asali ce daga manzon Allah ta zo ko kulafa ar-rashid ko sahabbai akan wannan al'amari da furuci ganiya yace za mu karbe shi karɓa ta kuma da sallama wala hadiyun akmal min hadihi bali ce babu wata shirya fa cikakke shirya da ta kai shiryar manzon Allah da sahabbai babu tunda an ji dama wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kuma yace khairul qurun qarni mafi alkhairul lokaci inji manzon Allah ne lokacin da na rayuwa ce summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum sannan sai shekara 100 bayan manzon Allah ya tafi shekara ta 200 ta 300 kenan daga nan kuma sai aka shiga rudani da rudu kuma har zuwa yau amma wannan su ne ƙurunul mufaddala a jimala ƙurun al-mufaddala lokaci mafi farla mafi tsada lokacin da manzon Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam bayan ya wuce rayuwar sahabbai zuwa ta, bayan sun wuce rayuwar tabi'ai irin su Imam Malik da sauransu to tun daga kan wannan jil din da ya wuce kuma shikenan sai rudani daga nan kuma sai rudani ana fahimta to haka tsari yake shi yasa duk wanda zai bauta wa Allah ya yawa yayi kokarin jona ibadarsa zuwa ga wancan lokaci ya samu isnadi da zai jona ibadarsa ga wancan lokaci shine qurunul mufattala ina kairul qurun tunda sahabban suna zaune qur'ani yake zauka ba a gaban su aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a gaban sahabbai ta sai ba manzon Allah ko a gidansa a dakin sa aka masa wahayi idan ya fito masa zai tattara sahabbai shi ga abin da Allah ya saukar yanzu yanzu kaga ya zama qurunul mufaddala daga cikin wannan sahabbai akwai mani wanda manzon Allah ya ba su garanti duk abin da suka faɗa addini ne khulafa ar-rashidin abubakar umar usman ali Allah ya kare da su to duk abin da suka faɗa addini ne duk abin da suka yi kar ma ka tsaya ka tabbaya yasa akwai masa'il da yawa da suka faru manzon Allah bayana amma sun faru a wannan lokacin nasu yasa malamai ma ba sa daga magana su ce wannan abin an yi shi ba lokacin manzon Allah ba tunda ya riga ya faɗa ka kamar lokacin manzon Allah ba Qur'ani dunkulalle a bude ba Qur'ani manzon Allah ya koma gala wani Qur'ani iya jikin fatu a rubuce wani akan duwatsu ba complete Qur'ani cikakke babu a lokacin manzon Allah ya lokacin sai na abubakar radiyallahu anhu shi ma umar ne ga an je wani yaƙi an kashe mahalatan ƙur'ani da yawa sai zo ki biya abubakar shawara cewa yi iya ganin a shawarce a haɗa ƙur'ani a buɗe ba tunda ana kashe mahalata kar a je a kashe wani mahalacin kuma a rasa wata ayar ya halarci ba sai shi abubakar ya ce ai ba zan taɓa aikin da mazan allah bai ba wallahi ba zan yi ba farko abin da ya cike umar ka tashi gaban mu ya za a yi mazan allah bai haɗa ƙur'ani ba ni zan haɗa ba zan yi umar ya tashi aka shafu an su kwanaki ya zo ya sake kawa abubakar wannan shawar ni ina ganin a shawar sai a haɗa ƙur'ani sai da je gunsa ya kai sau uku to sai allah kuma ya buɗe zuciya sai na abubakar ya fahimtar da shakan daidai ne sai ce to a zo a haɗa ƙur'ani ya kira su zai da bin sami su usman bin affan wa masu wannan mu'adu bin jabal su wannan ka'ab wannan ba ka'ab ubayyu bin ka'ab a manzan awa sai na bakar ya kafa kwamiti ya ci tuwaji a tattara ƙwa'ani kuma ƙa'idar da aka yi a tattara wannan ƙwa'ani duk sahabin da ya zo da aya to sai an samu shaida daga wajen sahabi ɗaya biyu sannan sai a karbe ta idan sahabi ya ce ina nan manzan Allah ya karanta wannan aya ya ce to ina wani shaidar bayan kai ya ce aiwa na bayan to ina wani ya samu shaida biyu bayan kai sai a ce to a sata a cikin laifi haka aka haɗa ƙura'ani amma da aka zo ayan ƙarshen suratu tauba sahabi ɗaya ne zo da ita kuma aka nemi wane ne ya ji bayan shi aka rasa da ƙadija a kuma rasulu min an fusu azizun alaihi ma'anitun harisun alaikun bilmu'minin al'ukwakwafi sahabi ɗaya ne zo da ita aka yi ta cigiya cikin sahabi kowa ya ci yi wallahi lokacin da maza da ya faɗa bai ci kwamiti suka ce to ajiye ta hanyar ba za mu sata ƙorani ta da wannan shine sharaɗin da aka yi kuma shine tsarin da aka tsora mu aka ya ce wallahi wannan ayat ƙorani ce manzan Allah ne ya faɗa kuma ya ce wahayi aka ce ai ba shaida ba za mu karɓa ba to can ana ƙoƙarin haɗa ƙorani sai ga wani balarabe ya zo daga kauye sai ce shi maran nan ya zo goma zan Allah ya faɗi wannan ayat ya ci sai ka ce da kawo ta sata ƙorani da haka ya duka da wannan tsarin aka haɗa shi to kaga duk sahabban da suka yi wannan to bai kamata a ce ka kirkiro wani abu addini wanda ba san shi tunda sun so ne suka ji qur'ani ya haddan dariyan wahayi ya danya danya su bai musu ba suka ji ana fahimta to maliki cewa babu ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai da aka samu ya nakalto magana makamancin wannan har ya ƙalubalanta ma ya ce inda wani wanda ya ji ɗaya daga cikin sahabbai ya zo da wannan al'amari na furucin niyya ya ce wallahi za mu karɓe shi kuma za mu sallama kuma za mu mai kawai ana fahimta ya ce ƙabban la'u wa ƙaban la'u bil kabul wa taslim haka ne ko yawa wala hadiyu akmal min hadihim wala sunna illa ma talakkauhu mali ce babu wata sunna face abinda su aka ji daga bakin waɗancan min sahibi shar wanda an sahibi shar wanda su ma suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibi shar ana ganewa wa qala shafi imam shafi ya faɗa Allah ya masa rahama yake cewa alwaswasa fi niyya alwaswasa fi niyyati salat waswasi a cikin niyyar sallah wa tahara ko niyyar wanka nan ba wai tsarki yake nufi ba wanka yake nufi min jahalin bi shar'i aw khablun bil aql sai ce wannan duk wanda yake ce kan ni ko nayi niyya ko ban yi ba da zan je wankan nan ko nayi niyya ko ban yi ba da zan yi sallah ko nayi niyya ko ban yi ba to yi ne waswasi ai ko contemplative nayi ko ban yi ba to sai imamu shafi yake cewa wannan aiki ne na rashin ilimi kuma aiki ne na wanda hankalin ma bai cika ba shine khabalun bil hankalin akwai wani guda bai cika ba wakala abi abi al-aiz al-hanafi
imamu abul isil hanafi Allah ya masa rahama yake cewa lam yaqul ahadun min al- min a'immatil arba'a ko min al'immatil arba'a ba a samu ɗaya daga cikin malaman nan guda hudu ba in yace a'immatul arba'a wadannan nan lissafa da su Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi da Ahmad bin Hanbal sune a'immatul arba'a yace ba a samu ɗaya daga cikin su ba al-a'immatul arba'a din nan ba a samu ba in ji shi Imam Abul Izr Hanafi yake cewa lam yanqul ahadun min al-a'immatul arba'a wal Shafi'i hadda gun shafi din ma ba a rawaito ba ba a nakalto ba wala ghayrahu ko wani imamu shafi'i bi istiradi talaffuz bin niyya wanda aka ce an shar'anta niyya sai ka furta ta ba taba samu ana fahimta wa innama niyya muhalluha alqalb bi ittifaqihi sai ma ne ce kaga niyyan nan mahallin niyya shine zuciya yace bi ittifaqihim ittifaqi malaman nan gaba daya sun yi ittifaqi niyya almuhalluha alqalb muhallu niyya shine zuciya bittifaqihim da ittifaqin su gaba daya wa qad waradat waradat an-nusus an-nusus sahiha malaci an samu nassoshi ingantattu athabita wanda suke tabbatattu adin nabiy sallallahu alaihi wa sallama daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam li ta'awudu zalika domin sun zo domin su karfafi wannan magana wahiyya kathira wannan nasosi da suke magana kan niyya ba a furta ta suna da yawa la tusa ba za mu su girgu ba sai ce fa na Aisha ga misali da zai kawo daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare dare ita yar gidan sai na Abubakar ko as-siddiqa bintu siddiq Allah ta'ala ya kare dare ita ita ce tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa iya tsakanin kirjinta da cinyarta a wannan gun Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda zai zagi wannan mata ai bai kyautawa kansa bai kyautawa kansa ba gaskiya tunda ma'aikin Allah anan Allah ya kaddarar fitar ransa kuma abu na ƙarshe da yake shiga bakin manzon Allah a duniya to shine wani aswaki da na Aisha ta tattauna ta ba manzon Allah ya goge bakin sa shine abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na Aisha a ɗakin ta aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana take ce masa ta yi mafarki ta ga wasu taurari guda uku a ɗakin ta aka ta faɗa maza ta ce ya rasula na yi mafarki na ga wasu taurari uku a ɗakin ta ce haka ke gani ta ce ke ya ce to ke ji wajen baban ke fasara miki haka ya ce sai na ba domin shi sai na bakar shi ma masanin fasarar mafarki Allah ya ba shi wani ilimi da ta same shi sai ce ta fassara mafarkin nan ba ya zuba ta ya bari akwai biyu da manzan Allah Allah ya karɓi rayuwarsa aka binne shi a ɗakin da na Aisha sai ce ga tauraron ki da yamma an bayyana ana nan ana nan sai na Abubakar da Allah ya karɓi rayuwarsa ya faru tauraron da take yawa eh tauraron da ta gani a mabarki guda uku a ɗakinta to da manzan Allah yi wa fati aka bi guda ɗaya faru saura biyu ke da sai na abubakar ya rasu shi ma aka binne shi a ɗakinta sai ta fahimci shi ne tauraro na biyu to sai take cewa wanda ya ragu a ɗakin wanda za a iya binne wani sai ta ce to ita wannan gun ita ma ta yi wasici idan Allah ya karɓe ta binne ta ga mijinta ga mahaifinta ita manta cika abin da ta guci to umar dan khattab iya kalifanci sai aiko zuwa ga nana aisha radiyallahu yace da ita da Allah umar dan khattab iya neman alfarma alfarma yake ne har in Allah ya sa ya riga ki cikawa to iya neman alfarma ki bada dama abin da shi a kusa da abokansa tunda sau tari za ka ji an ce kharaja rasulullah ma abubakar umar da kala ma abubakar umar jalasa ma abubakar umar a galabiya za ka ji wani sun fita tare sun zauna tare sun yi duk a galabiya ka ce sai ce to da allah iya neman alfawa idan ya riga na aisha cika to abin da ya sha kusa da abokansa sai na umar ko ya riga na aisha rasu sai ta ba da dama ta ce tun da kana amirin muminin gane ma alfarma ba zan hana ka har in allah ya sa ka riga da ta na ba da dama a zuwa abin da da ya rasu aka zo aka binne shi a gudu a lokacin sai ya bayyana wannan sune taurari guda uku ga manzan Allah a kwance ga sai na abubakar ga sai na gudu an bayyanta na na aisha Allah ya kare dare ta a ɗakinta aka binne manzan Allah a ɗakinta aka binne sai na abubakar to tana zaune a ɗakin wani lokacin zamanta a ɗakin ba za ta sa libaya ba misali inda ɗaki take a zaune ɗakin ga sai na abubakar ga manzan Allah ce manzan Allah mai jinta sai na abubakar babanta ne ko a zahirin masanadar ya halatta zigar da bahi zai amma da aka zo aka binne umar ba ta taɓa zama ba hijabi a ɗakin ba ta mutu ta gaggawa ce ba shi dare aka tambaye ta ya haka ta ce lokacin da nake zama ba hijabi manzan Allah mijina ne sai na bakar babana ne amma umar ba ɗaya bane daga ciki ba ba ba ne ba bujina ba ne saboda ba zan yadda na zauna ɗaki da shi ba hijabi zai gawarsa ce ba aka binne ɗaki amma tun da aka binne umar ba da taba zama ba da baya ɗaki ba ta mutu domin kiyaye mutuncin kai domin suturta kai yau ina yanzu ba kwarai da gaske yanzu da wala a ce mace ta zauna ɗakin da aka binne to gawa ma ta zo ta fada ɗaki kafin goma kai ta binne ta fasa yadda bala da na a ce nan za a binne shi da wahala da wahala da wahala da wannan ita ce da na aisha kuma sai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya zaune sai ga mala'ika jibril ya zo alaihi salam ya zo masa da wani abu mai kama da hutu na nana aisha sai ce wannan Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka hadihi zawjatuka fi dunya wal akhirah Allah ne ya faɗa ma wanda ya ce matarka a duniya da lahira tun manzon Allah iya da rai Allah ya aiko musu ta wahayi cewa nana aisha matarsa ce a duniya matarsa lahira yasa duk matan manzon Allah da ya wafati ba wacce ta yi aure domin ita mace mijinta na ƙarshe har in Allah ya ba su aljanna gaba ɗaya ta gidan mijinta na ƙarshe in ka saki mace wani aure ta ko ba ka bane kuma aka je lahira Allah ya baka aljanna kai kai miji Allah ya biya sabon miji aljanna Allah biya matar aljanna to gidan sabon miji da ta ce dai ka dinga hadiyar yawo kuma ba da zaka a sosai ko aka tashi a haka ita mace mijin gidan mijinta na ƙarshe in Allah ya ba su aljanna to a gidan mijinta na ƙarshe za ta zama wanda ya mutu wanda ta mutu a hannunsa ko wanda daga jibi ta kare ya ana fahimta shine hikimar da Allah ya ce wa azwajuhu ummuhatu matan manzon Allah iyayenmu ne ba yanda za a yi inda ɗaya daga cikin matan mazan Allah ta yi aure bayan mazan Allah ya yi wafati to da alahira ba za su zama a gidan mazan Allah a gidan wancan mijinin ta aure a gidan za ta in Allah ya ba shi aljanna ana ganewa in kana son matar ka rike ta da kyau gaji a yawa shi ne inda kuna son ka zo na aljanna ka rike ta in ka sake ta wani aurato Allah ta Allah ya samu dace na na Aisha Allah ta Allah ya kare ta da ita take cewa wakaza ina ne mun yawa yawa fa ana aisha radiyallahu anha daga nan aisha Allah ya kare dare kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu yastaftihu bitakbir manzon Allah yana bude sallarsa da kabbara ne kabbara ake fara ji a cikin lafazin da manzon Allah za a ji lokacin da yake sallah ana ganewa falau kana hunaka talaffuzun da a ce akwai wani furucin da aka nakalto manzon Allah yana yi kafin kabbara larawa zalika an da an rawaito haka da gare shi da an ji ya furta niyya ko wani abu na faɗa na ce ta du'awul istifta a boye ake yin ta ba bili ake yin ta ba hatta wanda suka tafi akan ci akwai ta'awziya da basmala su ma sun ci a boye yake ba a bayyana abinda ake bayyanawa a sallah farko shine Allahu akbar wa kazalika indama allama al-musi'a salatahu haka nan lokacin da manzon Allah ya koyar da wancan wanda yake muna da sallar tasu din nan qala lahu sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace da shi idza qumta ila salati kaga idza qumta idza aradtumul qiyamah kenan iza aratal qiyam kaga anan niyyar ta shi idan kai niyyar ta shi kai sallah sai ce fasbigil wudu'a kaje ka kyautata alwala ka yi alwala yadda ake yin ta a sunna hatta yanzu wannan gabar ma tana buƙatar bayanai da yawa wa'ansu za ga suna alwala yadda ka san wasa suke yi kuma ita alwala idan ka bar ta wallahi baka da sani alwala ya sa manzon Allah za ku ji da yawa daga cikin hadisi fa asbaqil wudu'a fa asbiqil wudu'a a kyautata alwala a yi ta yadda sunna ta koya ana fahimta akwai kusakurai da yawa a cikin alwalar mu a yau wanda jama'a da yawa suna ganin kamar alwala ai ba wannan sun iyaye sun ga yadda ake akwai abubuwan da da yawa wallahi in ka bar su to baka da alwala yanzu misali ana wanke hannu sau uku kafin a fara alwala ko in abokiti ne in a famfo ne a buta ne ba za ka wanke hannunka iya nan maɗaurin agogo sau uku to wannan mai matsayin sa'adu suna ne ana ganewa ko akwai kuma wanke hannu na biyu wanda za a zo da shi har nan gwiwa hannu shi mai matsayinsa wannan farilla ne to idan ka wanke hannunka iyaka nan maɗaurar agogo wankin sunna da ka zo wanki na biyu na farilla ka fara daga nan ba ka wanke nan ba to dinnan lam'a ce ana fahimta wanki na biyu shine na farilla ya fi wanki na farko ƙarfi idan ka zo wanki na biyu sai ka fara tun daga yan yatsunka ka wanko su har zuwa biyu rana kaga amma da yawa daga cikin mutane da ganin suke fara wanki so ganin su ganin su sun wanke na farko to na farko suna ne na biyu kuma shine farilla ana ganewa a ga wannan gaba ce mai ƙarfi wanda da yawa suna barin halin rasuwa akwai irin wannan misalan da yawa a cikin rasuwa ya sake ce fa asbigil wudu'a fa asbigil wudu'a idan baka fahimta baka je wajen malamai su koya ma wannan shine gaskiyar magana shi musulunci addini dan karatu ko ba a girma da karatun addini manzon Allah ya ce da shi fa asbiqil wudu'a idan ka tashi yin sallah ka kyautata alwala summa staqbilu alqibla sannan ka fuskanci alqibla fa kabbir sai manzon Allah ya ce kai kabbara ke kana fuskantar alqibla kana daidaituwa me za ka ce Allahu akbar summa qara sannan sai kai karatu zuwa ƙarshen hadisi fakaulu fakabbir faɗin manzan Allah da ce ka yi kabbara tamfi kulla kalami to ta goge kowace magana da ake cewa akwai ta furucin niyya kafin a fara abin nan kabbara ba da istiqbali min talafur bin niyya ta kore dukkan wata magana da zaka fuskanci alqibla ka furta kai furucin niyya ba wannan magana walau kanatul waswasa aw tahariki bi shafatayhi da dai waswasi cikin niyya ko motsa harshe da leɓa su ne shafatai wa lisanan wa shafatai shafa su ne wannan shafa guda ɗaya shafatai ne kuma guda biyu ya sa abinda mata suke sawa a nan da nake ce masa shafa da larabci wanda suke gugawa a nan da nan ya ke ce masa jambaki ko man baki ta kuri ku ne masasa ku ne kuka sani yawa wato wannan dai shi ne ni ne shafa da larabci abinda za su goga a nan da nan ko baki ne ko ja ne ko wani iri kuma kuma ƙarya ce ba kai da aka gogawa ɗin da ita wadda ta gogon ta san ƙarya ne idan baƙi ne nan ɗin ta aiba wannan baƙin ba ne ta goga ta san kai ma kuma ka san in jan ne ta goga ta san ba ba fatar ta bace kai ma da za a gani ka san ba fatar ta bace ko ba haka bane aka ga zama ƙarya kenan a kwalliya ƙaryar kenan ka san ta shafa hoda ka san wannan hasken ba nata bane in ta shafa ta je ta yi alwala mana ai za ka babu wani wadda ta wanki to amma ban hana su yi ado ba su yi adonsu su yi adonsu amma ka san ƙarya ne kawai abu ne abu ne artificial zai iya za a yi ba tabbas ba ne kar a abu na ɗin na yake cewa auta hariki bi shafatai huwa almashru' li amrihi sallallahu alaihi wasallama alladhi allamna kulli shay'in hatta al-qira yace da a ce motsa harshe motsa lebba iya cikin abin da aka shar'anta da umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah shine koyar da mu komai a addini yace hatta al-qira har zuwa ka tsuguna kai bayan gida shine kira har tsugunan bayan gida manzon Allah sai da koya mana da da tsarki hatta kaki ka tofar da yawo sai da manzon Allah ci ga yadda zaka kaga aiko da furtaniya abu ne ingantacce da an faɗi da za a yi an fahimta to dai malam yayi dogon bayani a wannan na biyu daga cikin kusakure da ake samu qauliya akwai alqaulu bi wujubi muqararatu niyyat takbir akwai faɗin da cewa wajibi ne ka gwama niyya da kabbara lokacin da za ka yi kabbara ka gwama niyyarka da kabbara a lokaci guda wa ba'dun nas male ce wa asu daga cikin mutane ya qulu bistihbabi zalika aw wujubihi sun ce haka mustahabbi ne ka gwama niyyarka da kabbaran harama wa an sun ba sun ce wajibi ne wa haza muhalun wa haza muhalun muha an gane ko muhalun aqlan wannan kwararren abu ne a hankali abu ne wanda hankali ba zai karbe shi li'anna takbira domin kabbara wa talaffuzu bihi da furta ita kabbara din labudda an yakuna ma'qudan bil qalb da Allahu akbar din da zaka faɗa da bakinka ya faɗa to sai ya sai ya taso daga zuciya ana ganewa sai ya taso daga zuciya sannan bakin zai faɗa to ta za ka gwama abu biyu kuma ya bara ya zo a lokaci daya ai ba zai yi ba ine ce mahadun akalan a hankali abin ba zai yi ba tunda Allah ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi Allah bai sa dan adam zuciya biyu a girjin shi ba ba mai zuciya biyu kowa zuciya ɗaya ne yace kabbara lokacin da zaka ce Allahu akbar to sai ta taso daga zuci sannan za a ji harshen ka ya bada to bayan da zaka ka gamu wani abu ku tare da kabbara ba zai ana fahimta sai malik ke cewa ma'qudan lil qalb ma'u ma'qudan bil qalb fa kaifa yasihu ta ya zai inganta waƙadin shagalar kalbu bi niyya a ce kuma niyya zuciya ta shagaltu da niyya fa ta'ammala zalika wa basara kuma Allah ta saki shagaltuwa da kabbara kuma hatta tunano kabbara kuma ta lura hatta furta abin a lokaci ɗaya ba zai yi ba qala ibnu abi al-aiz al-hanafi ibnu abi al-aiz al-hanafi yace cewa qala shafi'i imam kun ga wannan fa shine madini ba shi malam mishawi ya ce izuddin al-arabi ya faɗa shi kuma ya ce imamu shafi'i ya faɗa haka ake addini duk abin da za ka faɗa zanto iya da madogara wada ne ya ce wada ne ya ce wannan shi ne addini sai ma ya ce imamu shafi'i ya faɗa radiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala wannan kalmar kuskure ce agun masu rubutu la ya juzu baya halatta malam mallam yadhkurullaha al-lisani yace la ya juzu baya halatta malam yakun al-fikr al-lisani abinda bai zamto an bato bane akan harshe ko muqaranan liqal bai zamto an hada shi da abin da yake zuciya ba zai ba yace da abin da yake kan harshe da abin da yake zuciya to a tare suke fita wa akasarun nas ajizuna an zalika da yawa daga cikin mutane ba sa iyawa a ce abin da ke harshen ka ba shi yake zuciyar ka ba sa iya yi bi itirafihim domin sun yadda cewa ita zuciya da furci aiki ɗaya suke a lokaci daya wallazi yadda'i al-muqarana wanda suke da awarta sai ya samu muqarana da niyya da kabbara a lokaci daya yadda imala ya rudduhu sarihul aql to abu ne wanda ingantaccen hankali ma iya mai yadda shi baya abu na uku aljahru wat tashwish fi takbir a fi takbira al ihram fi takbirat al ihram wa ghayriha aljahru to yanzu ya gama da niyya ya aji ya zo magana kuma kabbara din kanta kuskuren da ake samu a kabbaran haraba ka zo ka kwana ta da ƙarfi kai ba liman bane ba ya saka wani iya sahun baya amma kana nan sai ka ji shi Allahu akbar ba wanda ya saka wannan ine tashwishin ai wannan za ka kawo tashwishi a zukatan wani in yaji sai dauka liman ne faɗa sai ya rukuyi bisa liman ine tashwishin ai
shi kuma ya zo yana can sai ce Allahu akbar
sosai ku ana samu eh to wannan abin da yake so a gane ke wani ne tashwishin kenan kai kabbara ka kawo rudu ga wani ka kawo rudani ga wani kabbara ka tisa wani mamu ya samu rudu hina tashwishin a wajen kabbaran harama da watanta malati haza qad'un wannan kuskure ne yaf'aluhu mu'zam al-musallin wanda da yawa daga cikin masallatan suke aikata wannan fa iza kabbara al-imam idan liman yayi kabbara irtafa al-aswat min al-ma'mumin to sai a samu daga sauti daga gungun ansa daga cikin mamu in yace Allahu akbar sai sai furta Allahu akbar da ƙarfi hatta yasma'aha man yamuru bi kharij al-masjid har ma wanda zai wuce ta bayan masallaci mai lajin kabarorin su yace wannan ba daidai ba bal inna ba'dun nas wa ansu daga cikin mutane injimalan dakal al-masjida za su yi wa masallaci wan nasu fi sujudihim mutane suna sujjada kaga abin da ka faɗa ko fakabbara idan wani shigo sai yi kabbara takbiratul ihram kabbar da zai ta fara sallah li yadkhula fi salati domin a lokacin zai fara sallah shi fa zanna an-nas annahu al-imam sai wa an su to liman ne fa rafa'u ru'usahum isa daga kawunan su ana ganewa falamma ra'aw al-imam ma zalla sajidan idan sun ga liman bai dago ba iya na cikin sujjada sajadu maratan ukra sai su koma sujjada ta biyu ka kai ne ka wannan matsalar wannan kabbar da kai da karfi ita ce ta kawo wannan situation an gane ko shine sajjadu maratan ukra fal jaru bi tilka at-tariqa al-musmi'a lil aqrib bayyana wata wannan hanyar wanda za ta jiyar da wa'ansu la yasir bi inganta ba yace illa lil imam faqat liman kai aka da wannan dama shine zai daga murya yace Allahu akbar wanda na nesa ma ya ji shi haka ake amma in kai ba liman bane ba a baka wannan damar sai dai kai kabbara da zaka iya ji da kanka ita ka furta din amma furucin ka ba zai damu wani ba ana ganewa la yasihu illa lil imam faqat nasran malice lura lima yatarattaba alaihi ga abin da yake tabbatuwa akan wannan min maf- min mafsada min mafsada mafsada azima mafsada rubuta ko amma mafsada ce ku yara mafsada azima hakan zai kawo barna barna mai girma wa huwa makhalif lima kana alaihi sahabati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya saba wa irin yadda sahabban manzon Allah suka kasance idan an zo furuci mai karfi na kabara a gulli ban ake ji kai dai zaka furta amma furucin ka ba zai damu wani ba a gabar wannan kafin mu wuce akwai waɗanda ake zuwa a riga su fara sallah wanda ake ci musu masabukai ko liman yayi kabbara ko yayi raka'a ɗaya ba ko biyu su shigo masallaci ana gane wanda gudu zai shi wanda da gudu gudu zai shi duk ana samun irin amma ka sani wa'ansu da yawa a wannan yanayin suna bata sallar su yayi zanto ba su yi sallah su kadai ba ko mai sallah da liman ba duk inda liman yake a sallah ko a ruku'i ko a sujjada kai in ka zo abin da ke kanka na wajibi shine ka bar harama a tsaye kuma sai ka daidaito ba da kobar masarai za ka ce Allahu akbar ka shigo a duke ba wannan kayi ba kudi ba a yadda da wannan ba sai ka shigo masallaci ka tsaya a tsayen ka ce Allahu akbar kai kabbar harama to ka shiga sallah kenan to sai ka je ka nemi liman idan kika same shi an bayyana wannan wallahi in mutum bai gyara wannan ba ya samu sabahi da sallah wani in ya zo liman iya ruku'i ko kabar ruku'i zai yi ko ba haka bane in yace Allahu akbar ko ta ruku'i yayi to ai baka fara sallah ba domin kabbarar harma ita ce ta nuna ka fara sallah duk mutumin da bai kabbarar harma bai fara sallah ba ana gane da ko duk gaggawarka duk gaggawarka ta san ka samu raka'a ko ka samu jami'i to ka tabbatar kai kabbarar harma a tsayi sannan sai ka samu liman inda yake ka tafi shi wannan shine ka'ida wanda da yawa wanda za su su riski liman iya sallah suna manta da irin wannan malike cewa wakalan nawawi imamun nawawi Allah ya masa rahama yake cewa wa amma ghairul imam amma wanda ba liman ba fa sunna al israr bit takbir sunna agunsa shine surran takabbararsa kar ya kwala da karfi wani ya ji ya faɗa a hankalin da zai ji da kansa ba tare da ya takura wani ba an gane ko sawa'un al ma'amu wal munfarid wanda ba liman ba ko dai ma mu ko ya zamto mai sallah shi kadai to abin da ke kansa shine ya koye kabbararsa ba tare da wani yaji ba ana ganewa wa adana al-israr mafi kaskantar koye kabbara an yasma an-nafsa ka jiyar da kanka wannan kabbarar kawai idza kana sahihu sam idan jinka iya da kyau ka ji da kanka ba tare da ka takura wani ba wala arid indahu min lagdin wa ghairi ba za ka bujiro da wani abu da zai dami wani ba a gane ko da zai dami wani ka ko ka sa masa ta tashwishi irin wancan wa hadha am fil qira'a wat takbir malice wannan kuma abu ne gamamme har karatunka a sallah haka ake so in kai ba liman bane to ba a san aje furcin ka ka ji da kanka kawai haka kabbara take haka karatu yake ana ganewa haka karatu yake haka kabbara take wa tasbih fil ruku' haka nan tasbihin ruku' yake subhanu rabbiyal azim to ka fada dai ka ji da kanka karka da mene kusa da kai ana ganewa shine wa tasbih fi ruku'i wa ghairi kamar tasbih sujada ke wa tashahhud haka nan tahiyya take idan ko zauna za ka yi tahiyya ka dinga motsa harshenka ba tare da furucin ya zo ya dami wani ba ana fahimta amma wani sai ya hana ka tahiyyar a tahiyyatu lillahi as-sakiyatu to wa za ka faɗa ba kanka ake so ka jira ba wani za ka faɗa mawa ba mala ya ce wasu salam da sallama har sallama wani in ya zai zai sallama sai ya tsorata kama kai kuma ba liman ba ne abinda ke kanka inda ya kai mamu ne assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah shi kenan fakat liman aka ba wa dama ya ɗaga domin na baya ya ji ya fita daga sallah ana fahimtar wannan malik ya ce wa du'a haka dan addu'a da ake sawa'un wajibuha wa nafliha sallan nan ta wajibi ce ko ta nafila haka ake yi kaga wannan ana karantar da mu yancin dan adam har a cikin masallaci ba a san kai wani abin da zai daukiya wani tunanin su game da sallah tun ga kun ga tsomanina fardun fi sallah ka samu nutsuwa to wajibi ne a cikin sallah duk abin da zai dauke ka da kan nutsuwa to ba a so ko kai ko wani ne shigaltar da kai ana fahimta duk abin da zai saka nutsuwa da waiƙari da tabbatar da hankali a ɗaya to shi ake so a yi a cikin sallah kuna ji manzan Allah mun karanta ne wanda ne ya ba shi alkyabba mai ado da ya zo iya sallah ko iya koma gida sai naɗe ce a biyar mai da kansa sa komai wata domin wannan ado adon iya bujiro bai a sallah an fahimta duk wani abu da zai shagaltar da kai kanka ko waninka a cikin sallah haramun ne ka zo da shi masallaci haramun ne ko wani ya sa turare mai ƙarfi ka zo kai kana jin daɗin amma wani baya ji wani ya kasa shi amai ima wannan ba ba abin da bane ku duba da manzon Allah san yancin dan adam cewa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa to kar ya go cikin masallaci in dai bai gusar da wannan warin ana fahimta wannan duka ana koya mana ka san yanda zaka zauna a masallaci yanda kake so ka zauna lafiya haka zauna da wani lafiya ana fahimta kaga hatta daga sauti ma an hana ka domin zaka takura wani to haka ka zo da wani abu da zai kawo wani kanshi mai tada hankali ballantana wari ka zo da wani abu mai tada hankali cikin masallaci haramun kake yi duk wanda ya cuta a wannan yanayi kana da zunubi hatta suturar da zaka zo masallaci ka san wace irin sutura zaka zo masallaci in aiki kai to ka san wannan suturar yaya in gumi ya jika ka yaya warinta zai kasance wankan juma'a da ake yin wanka na sunna duk juma'a kafin aje masallaci asalin wannan wankan wani zo guji sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutane ne wanda suka tsaye da ƙafafunsu suna aiki na gona na tsarin ice na kiwo domin su kare mutuncin kansu to idan sun je suna wannan aikin ga rana ga gumi a lokacin kuma sai a kira sallar juma'a su taho daga wannan aiki da su juma'a idan sun haɗu ga gumi ga zafi ga rana ga yanayin wannan sutura ta sha gumi to sai yi masallaci ya dinga yin wani tashin bashi mara daji to sai Allah ya sanata duk wanda zai zo masallaci juma'a yi wanka asalin wankan domin kada ka zo da datti da damuwa shine asalin wankan juma'a daga ne ya samu asali amma wani baka nake ne ku yi hakuri ka ni kawo muna da su in za ka yi sallar a ce aka wata wata jallabiyar ka wanda za ka je ban ɗaki ka yi alwala wannan rigar da kake aiki sai ka ajiye ta ya ka sanya jallabiya kamar kai sallah idan ka koma sai ka cire sai ka sa kayan ka na aiki haka ake yi wani manja yake siyarwa an gane ko wani wani ta'ammuli yake da wani abu wanda zai iya bada wani irin yanayi a masallaci amma ha kawai sai zo yadda ko masallaci a haka wannan gaskiyar magana ladabi ne da ake so mu koya kun ga hatta ba ma abin da zai tada hankalin mutum ba wajen kanshi kowa ne a hatta furuci kai furuci da karfi ya damu na haramu ne Allah ya samu gani malike cewa wa qala al-kushairi imam al-kushairi yake cewa wal jahru bayyana niyya da karfi ne jahru wa tashwish da daukan hankalin wani wajen kabbara kabir takbiratul ihram bid'a ka kwalla kabbara harama da karfi ko kai abin da zaka dauki hankalin wani ko iya ruku'i ya dauko ya dauka liman ne ya dauko ko iya sujjada ya dauko ya dauka liman ne ya dauko to mala ya ce wannan bid'a ce bid'a shine bai samu asali daga manzon Allah ko sahabbai ba ana fahimta to ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah ana mana isharar lokaci yayi zamu tashi a fadar al-Sheikh al-Mahfuz Ali al-Mahfuz kenan Ali al-Mahfuzin zamu tashi cikin magana sa game da wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kare ba mu ikon guje mata mana addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu mana addu'a kuma ga mu kanmu da zuriyarmu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya dukkan bukatu muna alkhairi Allah ka biya mana waɗanda suka zo wannan masallaci domin jin wannan karatu Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake sama irin wannan gugu na karatun addini Allah ya ba mu wannan lada Allah ya haɗa mu da wannan lada a cikin kaburburan mu Allah ka samu same shi a gobe kiyama a gaban ka ya rabbal alamin Allah ta lamu da roƙonka ka sanya wannan karatu namu albarka ka ba mu ikon gyara kusakuran mu dalilin sa ka ba mu ikon tabbatuwa kan daidai dalilin sa ya rabbal alamin muna addu'a ga ainihin zuriyar mu da ainihin iyalan mu Allah ta ya ƙara musu albarka Allah ya samu lafiya mu kammala